الخير والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاء تركوا شهرني كو شاتقوا شاتقوا سكو ga watan da tsaniya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wato muna cikin kuma wannan littafi ba za ba da maut wanda yau shine darasi na arba'in da shida Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa in ba manta ba jiya mun yi magana akan jirasul janna wato abubuwan da mutum zai rika aikawa daga nan a lokacin da ake raye ya zama ya yi makansa da she a cikin aljanna mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya haɗu da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma ya gaya masa wannan sirri cewa lallai ya gaya ma al'ummarsa su yawaita aiko da wannan dashe-dashe cewa ita aljanna a cikinta akwai wani fili wanda yake daidaitaccen fili shine qi'an wanda yake fili ne sambal an daidaita shi mai ƙasa mai kyau kuma ruwa na kaiwa ko ina a wurin don haka mutum ya aika da kayan dashe-dashe da ya aika za su da su a wurin ƙasa ce mai kyau a wani wurin da aka tambaye shi kamar yaushe sai aka ce inda saha gab da lokacin da alfijir zai fito shi nan aka fi so a irin wannan dashe-dashen dashe-dashen da aka yi a lokacin da alfijir zai fito kafin alfijir ya fito ya fi kowane dashe wabil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun saboda haka wannan lokacin lokaci ne mai tsada kwarai da gaske kun gani kwanaki aka turo wani clip na na Sheikh Salih Uthaymeen wanda dama ya magana a cikin littattafansa amma wannan bidiyo ne yake magana yana cewa ya ‘ya'yana kada ɗayanku ya zo ya kwanta tun daga farkon dare a ce har ƙarshen dare a ce ya kasa yin ko da raka a ɗaya ta wuturi kawai mu ɗauka mutum yau duk komi ya lalace to amma mutum ya yi wuturi kawai kafin asuba ta fito abin nan alfijir ya fito kuma dama wuturin nan nan aka gaya mana in ka gama za ka ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal na ƙarshe subhanal malikil quddus rabbul mala'ikati war ruh kai tasbihin da ake ko wannan kadai ka samu kai tasbihi to saboda haka kaga lokacin asuban nan yana da ghayatu ahammiya lokacin da aka zo kafin alfijir ya fito mutum ya zama yana faɗake har cewa suka yi ma ko kayi sallah ka karanta qur'ani in lokacin kusa da gab da alfijir din nan yayi ka aje komi kai tasbihi kai tahmidi kai tahlili kai waɗannan abin da yafi kyau kenan so da kafin alfijir ya fito yana da lokaci ne mai tsada kwarai bayan ko ya fito kuma ai sallah asuba da kai sannan kuma ka zauna a masallacin nan kai ta yin tasbihin nan kana yin tahmidi kana yin abubuwan da suka sauka har rana ta hudo bayan nan in rana ta hudo kai sallah raka'a biyu sai ka tafiya ka kai harkokinka in ka ga dama ka ƙara in ka ga dama biyun nan an ce wanda ya haka za a ba shi ladan kamar ya yi hajji da umra cikakku cikakku cikakku sai da annabi sallallahu alaihi wasallam mai ta haso uku to anan ne tsokacin yake wani zai zauna abin da zai baka mamaki wani zai zauna sai ka diba agogo lokacin da zai tashi tafi bai fi saura minti biyar ba sai tashi tafiyarsa wani zai zauna saura minti goma wani shi kuma kafin sadda aka ce a yi shi kuma sai tashi ya fara yin nafilan a lokacin saboda tunda da ya tashi tafiya bari kawai yayi saboda su mutane suna ganin kamar ibadan nan wani abu ne abinda an ma samu kayi saboda aka kayi kirki ma wurin wanda kai mawa mallan sani so da mutum sai ya jefa ta ko da yaushe sanda ya gana ma sai ya dauke ta ya jefa za ka gani an gaya wa mutum an yi bayani yanzu rana takan hudo kaman bakwai da minti biyu saura minti goma afuwan saura minti bakwai saura minti bakwai rana take hudowa ta hudo saura minti bakwai to ana son karanci ka kai bakwai da minti biyu ko minti uku misali ka ƙara minti goma kenan bayan hudowata ko kuma ka ƙara minti takwas ya zama na ka ƙara minti sha biyar kenan bayan hudowata shine abin da malamai suka yi magana cikin nan ishmawi aka gaya mana cewa idan an tashi za a yi sallah daga lokacin da za a fara sallar shuruk shine lokacin da rana ta hudo sai kuma ka ƙara ta ɗaga sama gwargwadon kotan mashi to yanzu ina mashin ina muka san ma mashin ya za ka gwada ma gwargwadon kotan mashin su da abin ya dama can sun da addini ya dame su suka auna yaushe ne za a ce rana ta ɗaga gwargwadon kotan mashi sai aka ce shine lokacin da bin baz rahimahullahu ta'ala ya ce minti goma bayan rana ta hudo shi kuma salul uthaymin rahimahullahu ta'ala ya ce minti sha biyar da haka duk wanda ka ɗauka in ka ɗau minti goma kana da uzuri minti goma yayi ka tashi kai nafilar karaka biyu shuruk ake ce mata amma malamin nan da muka karanta cikin nida'atul rahman wannan nida'atul rasul li ashabi cewa da shuruk din da sallan duha suna ne kawai suka bambanta duk abu ɗaya ake nufi saboda ka in kai biyu shikenan in ka ƙara biyu shikenan bayan ka yi hudu in ka ga dama kai tafiya ka gida in an jima kana gida hantsin kuma ya ƙara ɗagawa karfe tara goma ta yi kaga kuma gashi za ka ƙara wannan duk kai ne in ka yi dai an ce da annabi ya faɗi wani abin ya ce a yi suka ce za mu ko yawaita tun da haka ne ce Allah ya fi ku da yawa ku yi da yawan ku gani zai biya ku da yawa ka da yawa ne ka yi da yawa kana da radda kake da uzuri ka sakaita radda baka da uzuri ka yi abu iya abin da zaka iya yi wanda kake yi mawa ko nawa ne yana da kayan biya kuma bai kosawa sai ka kosa shi bai gajiya sai kai ka gaji to sau da wannan shi ne abin da ya kamata mu rika yi musamman ina jin tausayin wanda shekarun shi suka yi yawa ka riga ka ci dogon zango amma ba hankali kwana nawa ka riga ka ci dogon tafiya mun maimaita mun maimaita duk mutumin da ya ci shekara sittin ya riga ya ci dogon zango har wani muka faɗi cewa ya gamu da abokinsa sun shekara sittin a duniya sun rabu tuntuni yanzu suka haɗu bayan shekara sittin ya ce yau shekarar mu nawa ya ce shekarar mu sittin suka fashe da kuka suka yi kuka suka yi kuka suka ce kasan ku wanda ya shekara sittin yana tafiya tabbas ya kusa isa gida to me muka yi yanzu a shekara sittin ɗin me muka yi suka yi ta kuka me muka yi yanzu gashi mun zama 'yan shekara sittin kuma nan muka faɗi hatimul asam yana nan har cikin igafatul lahfan idan kuka diba duk inda kake karatun littattafai na raqa'i na gudun duniya zaka ga ana magana Hatim ibn Asam shine aka ce ya zauna ranan nan ya lissafa shekarunsa shekara 60 a duniya kwana 21,500 ya duba ya ga waɗannan kwanakin ya ce o yanzu yau ko zunubi ɗaiɗai garan a irin wannan kwanakin zunubi na fa sun kai yawan da babu abun nan dalilin wannan ya shaƙi zuciya ya yi kabbara ya mutu da ya mutu aka zo kusa da gawar shi aka ce ya albishirin wanda tunanin zunubin shi ya kashe shi bai fada ko ina ba sai cikin firdausi ko da haka mai shekara 60 baya da bukatan garga an gama ma duk abin da za a gama ma mutum an gama masa lokacin da ya kai shekara 60 ba sauran wani uzuri da mutum zai bada abinda ake ba mutum na dama an ba wanda ya shekara sittin nan tun daga arba'in ake fara aiko mala'ika ya zo ya mutum kashedi to ka cika shekara arba'in yanzu ka shiga shekarun aiki shi yasa 'yan madina muka yi maganan cewa wani in ya kai shekara arba'in sai ya naɗa abin shimfiɗa sama shi yanzu maganan ya yi bacci kawai irin na da ta ƙare sai dai abin da ba za a rasa ba na ɗabi'a amma ya zo ya ta share bacci irin na da da ya yi shekarun baya ya gama kamar yadda a nan duniya in mutum ya kai shekara 60 ko da biyar a ce ya kai retirement age yanzu so yake wai ya zauna ya huta bayan kuma sannan zai bar gidan wani hutu ga wanda zai bar gida an tambayi imam ahmad yaushe ne ranar hutu ya ce inda awwalu khatwa fil janna ran da mutum ya yi takon farko a aljanna ranar ne to hutu ba sauran magana aiki ba komi so haka shekara arba'in shekara ce ta wa'azi shekara hamsin za a ƙara aiko shi ya tuna ma shekara sittin zai ce daga yau mun gama durar da ka gan mu kawai kada ka yi mamaki lokaci ne ya yi sau da haka hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan kun gani قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة kun gani shekara arba'in daga shekara arba'in ne to da haka mutum ya kai shekara arba'in ya wuce arba'in ya kai sittin ya amma bai ma kai shi nasiha to gaskiya ba wanda zai mai nasihar da zai gane to da haka irin waɗannan abubuwan su ya kamata a wannan lokacin mutum bai da wani lokaci da zai ta hira duk inda ka zauna duk inda ka ga za ka yi minti biyar inda ka ga za ka yi minti goma hararo ka gani wasu abubuwa ne suka fi saukin da za ka yi ta tura su san kana da shannan yanzu misali an tare ka a hanya ka zo tunda dai a mutum mai natsuwa wanda yake aji ba wai abun nan ba in an tare ka danjan nan ko da ɗan suwaye masu yalwayalan rigar nan yau wasu masu bin mutane da gudun nan ko ko su ko sun tare ka ko ba su tare ka ba ka zo ka ga dandan nan ta tsaye da ka sai ka ce yawa da kin tsaye da mu bari mu ai mu ko ina muka tsaya muna da aiki ka ce masha Allah la hawla wala quwwata illa billah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ka samu kai so goma sai ka gwammace in ka ga sakamakon a lahira ina ma da danjan nan tsare ka ce har abada baka baka wuce ba to kai menene ya cuce ka in ba wannan ka hararo ba ka ce yawwa dama ko yau ma ni ban ma karanta qur'ani mutum da na tashi hayagaga hayagaga da nake yi to ga dalla ta tsaida ka bisa hanya sai ka ce bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad sadda ta tsaida kan nan kafin ta baka in dai kana zuwa ka tare kafin ta baka wuri ka karanta qul huwallahu sau uku karanci to me kamance fatiha nan muka karanta cewa wato wannan jibalul hasanatu bi daqa'iqin ma'duda ga yadda za a yi kayi dirka dirkan ayyuka kamar manya manyan duwatsu a cikin yan seconds yan kadan dan jannan ta kare ka sai ka karanta Fatiha kai so shida ko so bakwai kana da lada sama da dubu bakwai da ɗari uku da ashirin a nan wurin kadai da ta tare ka to to me kai kan gami kai a wata asara kai daga nan duk inda ta tare ka kafin a baka wuri kada ka zo ka ga wasu na sai ma hon ka ce wuce wani shi in ya zo ko ta tare sai ya kai ma hon ka wuce mana in ma ba isa a bai ma da kuwa dale shi kan ma ka damu da wada kuwa shi ka damu da wani abu ba dai kana tsaye ba in shi ya ga zai wuce ya kauce ya tafi sa amma yi tsayuwar ka nan wurin inda ta tsaida ka karanta kulhuwar lahu sau uku ko kuma ka hada in ka ga dama ka bude mabudin duk abin da kake nema ka samu yau ka samu ka karanta fatiha so bakwai ka maida da kul huwallahu bakwai a haɗe kai wannan ko goma goma ka buɗo matsayin duk abin da ka nema ka samu wannan sirri ne iso yi balle kuma ka hada da amanar rasulu ka kara tura wurin haba malam saki jikin ka kawai kai ta aiki kai ta tafiya ka gama ka bude ko ina na alkhairi ka dode can to kuma a hanya aka tare ka mu fa ba abin wannan musulunci salihun ne li kulli zamani wa makan in kai shi ko ina ka samu abun nan ba ba kamar yadda mutane suka dauka ba ni ina sauraron wasu suna magana har abin sai ya rika bani mamaki wai ranar nan muka je daurin aure aka faɗi wai mutuka mala Allah ka fahimtar da mu addinin nan su tabbana da daurin aure ranar juma'a ai ranar asabar sai mutumin ya ce malami ne ya ce bari ya gabatar da aka zo kan shi diyashi ya ce to zai faɗi diyashi kowa ce ce tukuna don yana so a san diyar da zai bada a san abin da ya bada ya ce na farko dai mahaddace ƙur'ani ce ta haddace ƙur'ani wanda tarbiyya da ta samu ta musulunci da kaza yawwa yayi sai ya ce a karatun zamani ko tana kasu wani ya fi to kaji kaji kakun yadda ya ce sai ce a karatun zamani ko kasu take kaga ya danne wannan kuma wai ni na rasa mahaukacin da ya fassara cewa wai karatun boko shine karatun zamani karatun addini ba da zamani bane bayan addinin nan qur'anin nan da aka bamu da sunnan nan ta manzon Allah aka ce salihun ne li kulli zamanin wa makan to dan haka har masu addini sai su ganin addini shi fa koma baya ne dan haka in kai addini baka da ilimin zamani kuna gane magana a haka fa aka ɗaukai haka yake wurin mutane to wallahi a wurin Allah ba haka yake ba kuma a wurin sahabban manzon Allah ba haka ba haka yake ba duk abinda mutum yake da shi abinda suke fara kallonsa a matsayin mutum a musulmi me yake da shi ku duba manzon Allah duk wanda ya zo wurin shi in aka yi maganan wani abu na cewa za a yi aure kawo kuɗi ba kuɗi kawo kuɗi to sai a ce to bari a nemi abin da ya fi me kake da shi na ƙur'ani saboda a baka aure saboda shi a yi mu'amala saboda shi a ɗaga ka saboda shi shi ake tambaya in duk ka rasa komi in kana da wannan to kana da abin da za a yi komi da kai kuna gane magana na ya saraha ba raddi nake ma wasu amma ina kallon wawancin da mutane ke yi ne sai ka shiga ciki da ma wancan karan haka aka yi ga mutum yana kudu ba akan mimbari amma wai bai ma san watan da ake ciki na kalandar musulunci ba yana tabantara mana shirme ba kuna nan ba to yaushe za mu gane wannan yanzu kuna ganin su kiristocin nan suna zuwa su faɗa hijira a coci ina ruwansu da hijiran amma mu muka tashi kalanda in za a buga wani abu katin gayyatan sauka za ka gani sai a zo a ce maka za a yi saukan nan nan a february watan kaza watan kaza sai a ɗauko wanda ya daidai da sannan sai a samu damu a baka bayan mu ne asali mu ne asali a lokacin da musulunci ya shiga andulus ya je ya kama garin aka samu yaran andulus sun iya rubutu da karatu a lokacin nan ingila suna yawo zindir da suka yaƙi musulmai suka ɗauki wannan agogon mai motsi suka kai shi ingila wallahi da aka ajiye shi ya kaɗa tura ruga suka suka shige cikin gida suka boye ba su san shi ba ba su san shi ba sannan sai dai ba za ku yadda ba kama haka yake ko ba za a yadda ba haka yake ka karanta nufuzul yahud ka gani ko haqiqatul yahud ko at-tufatus a wannan al-haqiqi lil yahud duk kadiba nan ciki za ka gani ko ko karanta asalibu gazul fikri ka gani ko ko littafin da aka yi istimariya al-mukafahatul istimar wannan al-mukhattatatul istimariya li mukafahatil islam wato tsare-tsaren da turawan mulkin mallaka suka bi don su ruguza musulunci المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام كدوبا كغني سو da aka da Allah musulmi mu daina ce ma wai musulunci mu rika daukar shi a matsayin bakawayan addini addinin musulunci ba bakawayan addini bane addini ne wanda ya daidai da kowane zamani amma a rika cewa wai ilimin zamani shine ilimin boko shi addini ilimin kauye ilimin ilimin ilimin da ilimin da kenan ko ba daidai bane wannan kuskure ne sai dai kawai za mu iya ba mutane uzuri watakila mutum yana faɗi bai sani ba ko bai san illar da yake faɗi ba ku karanta wani littafi da wani bawa Allah ya rubuta duk da nawa littafin ya ɓace amma ku duba shi yana nan ya rubuta abu masu muhimmanci ciki ya ce dafin boko ya yi magana a kan yadda mutane suka ɗauki addinin nan kuma ga su musulmai babban mummunan fahimta suka yi masa ba su gane shi ba to da ya riga ganin abin nan ne mutum ya zo ya ce wai wai wai wai wai ilimin zamani shi addinin ilimin ƙauye na eh eh mhm eh eh to samu yarda da haka din amma yanzu kai a fahimtar ka da aka zo daurin aure wannan yace tana da hadda qur'ani ta matsannan gwargwadon hali na tarbiyya na addini ma tana da shi sai ya ce a ilimin zamani kuma yanzu tana kasu girmamawa yake so a yi ko so yake a kaskanta ta da ta je kasu to shi ne to shi ya fara faɗi to shi gida ta yi shi shi ba na zamani ba ne amma na zamani yanzu tana kasu wa to shi nake so ka gane shi kana nufin yanzu da ya faɗi zamani yanzu kenan an kai ta zamani ta zama isa ba haka bane ban yadda ba idan aka yi abin asha ka ji mutum ya zo ya ce to Allah ya raba mu da abin wannan abin zamanin nan zaman nan zaman to wannan so yake aibi amma inda yake faɗin yabo sai ya faɗi yana faɗin ne kada fa a ɗauka a can ɓangaren kuma an baka a baya a na zamani ma yanzu sana kasu ko baka yadda ba to sannan kuma lokacin da mutane ke cewa zamani zamani zamani shi kanshi laifi ne kuma saboda zagin zamani shi kuma Allah da kanshi cewa shi ake zagi saboda shi ne mai zamani to ba a zagin zamani kuma shi ma idan an yi dan aibi ne mutane suke bata za suke yin abin da za a sa a zagi zamanin amma zamani bai da wata alaka da wannan domin zamani na Allah ne shi ke juya abubuwa shi ke kawo abubuwa mutane su da kansu za su yin tarbiyya su kyale abubuwa daga baya sannan daga baya su koma suna zagin zamani amma ba asalin zamani zamani bai da wata alaka da wannan abu mutane ne su ne yan zamanin suka yi suka yi abin da suka ga dama to a can wurin in an yi haka in an yi asha kaji mutane na faɗin zamani ko wani abu to suna son su ce eh lalle an zo da wani abu wanda ba a san shi ba kuma mai muni na abun nan kamar misali yanzu dattijo ya zo ya ga an zo ɗaurin aure an yi shi a Abuja ga amarya da ango da wannan kayan kamar tsirara tana tarawa kuma da iyayenta da komi to sai ya ce oh wannan zamani wannan abu da ake to kaga wannan bai ya ga asha ne ya gani to zai aibanta to amma su ake da laifin ba ai zamanin ba da suka yi to wannan kaga ba yabo bane akwai kalmomi waɗanda suna ɗaukar ma'ana biyu in ana son a yabo a amfani da su in ana son a aibanta kuma a amfani da su duk kuma za su to amma dai ni abin da nake so ba wai maganan ko muna masa raddi dan wani abin nan bane abin da nake nufi wato da yawa mutane na dauka ka duba fa anan capital school aka taba yin limami ne na gari aka dauko da aka zo yara kanana wasu matasa sai su zo sai su bar gemun su sai su sai su ba su aske gemu ba matasa su zo da gemu sai aka zo makarantar aka zo sai aka rasa yadda za a yi da su domin suna jingina kansu a MSS da abin nan ba sai aka samu babban malami ya zo ya masu jawabi sai ya zo ya ce wannan wannan wannan wannan ba wani abu bane shi yanzu ko shi yanzu aka ce ya kwashe shi ya zo ya shiga nan ya karatu to zai kwashe shi ya zo nan ya karatu kuma sannan ya zo a yayin da yana ganin yan mata lokacin da suke sa kaya akwai waɗanda suke sa matsatsin kayan da abin wata da aka yi mata magana ta ce ka a ƙare mata magana domin babanta ne ya zo ya aje ta nan da kanshi dan me za a rike mata magana mamanta ya fito waje ga kafa ga cinyoyin waje aka yi mata magana sai magana ba sai koma akan waɗancan waɗannan masu zuwa da masu tsagaggen wando masu zuwa da abun nan duka wannan ba wani abu bane a musulunci shi wannan gemun ma ba na wani yanzu nan aka ce in kwashe shi ni ma in dawo nan in dan iska da sai in ce a sabo mai gajeren wando ya zo ya shiga cikin amma kaji sai ce saboda ilimi yana gaba da komi saboda haka yasa yaran nan gaba ɗaya daga naka sa aka sa aka tara su gaba da ta musu gemu to shi fa malami da aka kira saboda su gane cewa yanzu in addini suke ma ba wanda ya fi su addini kuma ya zo ya ce wannan abin da suke abin daidai ne haka ka kalli fa yaran nan in sun zo yara a nan Kaduna mun sani a capital school in ba lokacin zuwa wannan gwamnan sai da suka so su hana ma karatu a wurin has wata wani wata wuri gare su wasu bishiyoyi baka za su dauki yara yan mata su je su shiga wurin ba wanda ya isa ya je wurin ya masu magana love garden ko kaji sunan shi haka suka yi sai da aka zo aka samu suka a samu hannun karfe sannan aka yi maganin su sannan abin ya koma daidai an ɗauki yan wannan wane ne wane ne da duk sun gagare su kuma malami ko yaro a cikin aji ya mari malami eh to kaji to yau to dama dan ban san in nemo wanda in gaya muku ta muna da yaƙini ga malamin su nan ɗaya me kake ma koyarwa a wurin to kaji ko kaji yanzu kaji a aikace ko na san yana nan ai na san ya yayi a capital ya koyar a capital a lokacin da ake wannan tsayen yana capital school to kaji sai da suka rotsa shi da dutse so za ka ga abubuwa suna ta tafiya haka nan ana ganin zaka nan kai al'ayyar ta halifa ba falle tafin tarbiyya tarbiyyar rai muke yanzu ba tarbiyyar jasad ba ba ta jiki ba mu bar mu kyale shi mu dawo cikin abun mu amma dai an ji dole ne mu zama muna tashe akwai abubuwan da za mu yi da kanmu akwai abin da sai hukuma ta shiga ciki kaga yanzu wannan wani inda ba dan hukuma ta shiga ciki ba da ya gagara to akwai kuma wanda za mu yi da kanmu kowa a ɗaiɗaiku kowa a gidan shi kowa a kan shi a karan kanka ma kai ma ka gami kai ma kanka in ba haka nan ba sai kaga ka zo kawai kana samun matsala ku duba wanda ya kai ƙarar ɗan shi ya ce ɗan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza lokacin umar ɗan khattab kiran ɗan aka yi aka ce babanka ya kawo ƙararka ya yi kaza ya kayi mai kaza ka ce eh gaskiya ne shi ma a tambaye shi tun tashin farko ma wace irin uwa ya auro man sai da ya tashi ya je ya samu wadda ta shahara unguwarsu ana ce mata ballagaza sannan ya auro kuma da ya auro yanzu da aka haifan wani irin suna ya sa man sannan me ya sani game da rayuwata bai ciyar da ni bai shayar da ni bai man komi tun daga suna na ma bai samun suna mai kyau ba uwata ma sunanta bai da kyau ni ma da ya tashi suna na bai da kyau bai san ci na ba bai san sha na ba bai san sutura ta ba abin da ya man sai Umar ya ce tashi ya kai mai duka da sanda ya ce ashe ma kai ka bata dan tun farko tashi ka bani wuri to dole ne sai mutum ya tsaya ya ta kallon wasu abubuwa balle kuma yanzu kana fa kulla ne ana kwance ma kana kulla ana kwance ma kai iya abin da zaka yi in kai ma yaro tarbiyya ta wata guda ko shekara ɗaya wallahi yana fita daga gida ya samu miyagun abokai a cikin sati ɗaya za su kwance wannan tarbiyyar ta wata guda da kai mai kuta shekara ɗaya a cikin sati guda to Allah ka tsare mu yanzu dai mu koma can aljanna kada mu faɗi abin da zai dame mu yanzu mu mun shiga wajen jin daɗi da ba wannan ne yace kai yanzu karatu ya fara daɗi ne na maganar musu wuta gaskiya dawo siyabuhum wa hulalihim kayan da 'yan aljanna za su sa da kwalliyar da za su yi Allah ka sa mun cikin su an abi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man yadkhulu aljannata yan'amu wa la yab'as wa la la tubli thiyabuhu wa la yafni shababuhu wanda duk ya shiga aljanna yan'amu zai dinga jin dadi ne ko da yaushe wala ya ba babu bakin ciki ciki babu wahala babu wani abu da zai samu na ya zamu damuwa wala la tubli thiyabuhu kayansa ba sa tsufa a can wala yafni shababuhu sannan kuma kuruciyarsa ba ta karewa kullun yana nan a yaro baya tsufa ba tsufa mallan sani ka ba tsufa mallan sani ba matsalan kaya ba matsalan kaza kullun mutun jin dadi yake ba bakin ciki a can bakin ciki masifa ce kana iya tara komai a gabanka idan bakin ciki ya gitto ya raba ka da wannan komai da ka gashi kana gani yasa ake so a yawaita la haula wala quwwata illa billah tana tunkuda masibu aka ce karami daga cikin wanda take tunkudewa bakin ciki bakin ciki la haula wala quwwata illa billah tana tunkuda abubuwa wajen saba'in ɗaya daga cikinsu shi ne ƙarancin ƙaranci shi ne baƙin ciki wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'adattu li ibadi salihin nayi tanaji ma bayina salihai na tattalan masu wani abu mala ainun ra'aj abinda ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba jin labari ba wala khatara ala qalbi bashar kuma bai taba zuwa ko a tunanin mutum bai taba ganin shi bai taba tunanin shi ba Allah ka samu ciki wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzon Allah ya ce awwalu zumra yadkhuluna aljanna farkon tawagar da za su shiga aljanna ka anna wujuhahum daw'ul qamari laylatal badri fuskokin su zai zama fari tas kai ka ce fuskokin su daren da wata ya kai sha uku sha hudu sha biyar a wannan lokacin wata ya fi farin haske wa zumratu thaniya jama'a ta biyu kuwa ala launi ahsani kaukabin durriyin aifis sama su ko za su shigo aljanna akan launin kalan mafi kyawun tauraro wanda ke kololuwar sama likulli wahidin minhum zawjatani min huril ain sannan kowane ɗaya daga cikinsu a farkon shigan nan za a sa mata guda biyu su tarbe shi daga cikin matan horul ain ala kulli zawjatin sab'una hulla kowace ɗaya daga cikin matan tana da kwalliya kala ɗaiɗai har kala saba'in kayan da ta sa ta kowane kuma da wurin da za a sa shi ba wai jibge za ta yi mata kwasa ta daɗa a ɗora wuya kowane an yi inda za a makala shi wannan kayan duk wanda aka makala nan wurin dan nan aka yi shi kala saba'in to yanzu ban san yadda za a yi a sa kala saba'in ba inda a duniya ne saboda haka za ta sa waɗannan kaya kala saba'in sannan yura muku suqihima ana ganin ɓargon ƙaurinsu min wara iluhumihima ta bayan nama saboda kyau ko wa hulalihima da wannan kayan kwalliyan da suka sa kama yura sharabul ahmar fi zujadatil bayda kaman yanda kake ganin abun sha ja a cikin farin kwalban abun nan a cikin tangaram akwai wasu kofuna kowane kofuna da kuke gani waɗannan na sha ɗin nan kala kala ne akwai wanda sun fi ƙarara idan aka zuba abu a ciki ko daga nesa kake sai kafi ganin shi tas fiye da wasu kuma sai dai ina jin daidai kudinka daidai shagalinka kofunan waɗannan kofunan glass nan na kawari da kuke gani daidai kudi kudi ne ba kudin su amma su wannan ma ba sai ma mun ce wahala wannan ku ne muke wannan bayanin su kan ma sun sani zaka ga wata kaga kamar irin su daya amma sai ka ji kudin su ya bambanta to karau din su ya bambanta abinda aka sa jikin wajen yin su da kyansu nan an zuba abu ciki yana da su waɗannan abin shan mai kyau su ma masu kyau haka ake hadawa shine hikiman da yasa ake ka mallan sani kai kan an wuce sai akushi ko eh kai ma baka da akushi yanzu idan ka ga akushi eh wato ida eh to wannan karau din da suke zuwa su aje ai dalilin ne don a ƙara jin daɗi ne ba wai don saboda abin nan shi abin cikin mai daɗi abin da aka zuba shi ma mai daɗi kaga daraja ta ƙaru saboda aka wani lokaci sai ka gama shan abin ma kai ta kallon abin yana burge ka yana baka sha'awa da kuke jin qur'ani yayi maganan cewa asasan wari'iya a cikin suratul maryam asas a wurin mata da wanda yake tare da su shi kanshi abin kyau ne wannan kayan ɗakin da suke sa su jajjera su ɗillika su wani wuri su sagalgale wani ha'a jikin bango sai a je a sagale wani abu a sagale a mai wani dabara a ne kaya ne wanda ake ajiwa wari'iyan kuma ido in ya gansu yana jin daɗi dalilin aje su kenan to shine nan aka ce wancan kawari gilas ɗin da za a sa waɗannan za su zo su shiga ita wannan matan da ake kwatantawa aka ce kaman a ce jan abin sha ne a sanya shi a cikin gilas irin waɗancan gilas ɗin na hana ka ga wancan abin na ciki kana ganin shi tangaram kuma gashi ba a zube yake a ƙasa ba a cikin wani abu yake to kama haka su ma suke ya fito to shine wannan kawari juzat kai dole ne da irin waɗannan misalan idan ana yin su mutum ya gane lallai tabbas manzon Allah Allah ne ya aiko shi saboda a zamanin shi waɗannan abubuwan ba su kawo kaman haka ba wasu abubuwan babu su in an kwatanta masa habbai sai ta mamakin yadda abin da yake to amma manzon Allah Allah ne yake gaya masa cewa ga yadda abin da yake a kwatanta ya kwatanta duniyan da abin da ba a gani ba ya kwatanta lahiran da abin da ba a gani ba mun babu aulama ku dibi sanda ya kwatanta jirgin ruwa har da hawa da sama sannan bai taba zuwa ma kasar da ruwa yake ba irin wannan mai ruwa mai yawa bai bai fita daga cikin jaziratul arab ba lokacin yaje inda wannan ruwan yake bai gani ba amma da yake Allah ke aiko shi ba da misali da haka wannan ke nuna faɗi masa ake faɗi وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن امرأة جي ما لساني منا تاريخ يوا ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض ni abin da yasa ka ji nake cewa ma saboda wasu maganganun kun sha jin su a baki na kuma baka ga inda suke ba to yanzu muna ta tarar da inda suke to ke sa wani lokaci zai ja in ce ka gani malam sani dan in ka faɗi wata rana sai ka ki cewa ni na ce maka sai ka ce mun karanta a littafi kaza kaga yanzu ka gani da kanka to shine nan yanzu law anna imra'atan min nisa'i ahli aljanna da a ce mace guda za ta leko daga cikin matan aljanna ittala'at ila al-ardi a ce ta leko zuwa ƙasa daga aljannan nan ta leko la adaat ma bainahuma to da ta haske abin da ke tsakanin sama da ƙasa da mata aljanna za a ce a buɗa mata wata ƙofa a ce daga sama ta leko to idan ta leko haskenta zai haske abin da yake tsakanin sama da ƙasan nan kaji haske ko da za ta haske shi wala mala'at ma bainahuma rihan ya ce da kuma sai ta haɗa abin da ke tsakanin tsakanin sama da ƙasa wajen wajen ƙamshi da duk sama da ƙasa inda mutum yake sai ya ji ƙamshin nan me ya faru yanzu a ce ya aljanna ce ta leko wala nasifuha ya ce kaga wannan ɗan abin da suke sawa mai tsayawa iya wuyan nan ta naɗo kai da shi ko wanda suke ɗaura gashi da shi su sa shi ne nasif ya'ani alkhimar wannan ɗan abin da take sa daidai wanda zai rufe mata kai da shi wannan khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya wannan ɗan abin da za ta sa na khimar ta rufe kai da shi ta sa a kanta wannan da za a ce a zo da shi a saya abin da duk ke cikin duniya da abin da ke cikin duniya ba zai saye shi ba to ya kayan da ta sa a jikinta sau da aka jama'a mu dage mazanmu da matanmu mu nemi wancan gidan mu iya yadda za mu yi mu ga cewa kada ya zama iyakanmu da gidan can labari Allah ka tsare ni wa na bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala lahu rajulun wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace ya rasulullah ma tsuba wannan tuba da ake cewa ya ji kullum sai a ce tuba menene wannan tuba din wai me tuba qala shajaratun fil janna yace tuba wata itaciya ce a aljanna masiratu mi'ati amin tafiya shekara ɗari ake yi kafin a kure inuwarta fadin inuwarta tafiya shekara ɗari ne ita wannan tuba sannan thiyabu ahlul jannati takhruju min akmamiha sannan kuma bayan haka nan wato kayan tufafin aljanna suna fitowa ne daga kwasfarta ƴaƴanta da ta kulle aka zo aka ce bude kwasfa aka bude da aka dauko kaman tana da wasu itace wani ƴaƴa waɗanda barawa ake a bude kamar yadda ake bara gyada a bude to aka bude kayan ƴan aljanna a ciki suke ana ake samun kaya sau da aka shi kenan sai kawai da kaso kaya kawai in ka ɗauko da an buɗe sai a samu kaya a ciki iri-iri wanda kake so in shadda kake so in vowel kake so in alhari tunda can ma babu su ai an wuce su ai can daga nan sai dai alhari ne da kuma lu'ulu wancan sundusun wa istabaraka mai kauri da mara kauri alharini ne kala-kala da wanda za ka sa ciki mara kauri da wanda bayan ka gama za ka kifa kuma mai kauri kana tafiya kana haske ko ina ka buga haske za ga kamar farin wata ya bullo ku duba ranar da muka faɗi manyan cikin aljanna aka ce in za su fito su zagaya abin nan ɗinsu to gaba ɗaya haske sai ya haska kowane gidan 'yan aljanna ciki a ce me ke faruwa a ce manya ne suka fito 'yan can ƙololuwan nan ne ya fito zai ɗan zagaya hasken shi ya bullo ko ina furushul janna to shimfiɗu fa an gama kayan sawa shimfiɗu fa duk wannan kyalen-kyalen da kuke gani ana yi a nan fa duk yadda yake dan gutsure ne ake dan kwaikwayo a can dan a ji daɗi ka san ko ko yanzu in ka tafi wani wurin ka je ka taka shimfiɗa sai ka ga ko nan aka ce kwana kawai ya yi ma wala zai fadara kai wala ta wani shagali kake wurin nan na lura da baki ka aiki kake a shi eh maganin bacci na ga abu na ga wannan niƙabi yana ta bauti yana ta haka shi kai to a sai da wajen wannan takunkumi na bauti furushul janna shimfiɗu akwai shimfiɗu a aljanna qala Allah ta'ala wa furushin marfu'a yan aljanna suna da shimfiɗu masu tudu masu bisa sama sama ay aliya wati'a na'ima ga sunan malam ga sunan sama-sama ga su sama ba ƙasa-ƙasa ba ne sai ka yi sama kama abin nan sannan watsi'a ana taka su kuma ga laushi shine na'ima laushinsu ya kai laushi saboda haka wannan su ma babban abu ne a ciki can wani bin mas'ud radiyallahu anhu fi qawlihi azza wa jalla yace bata'inuha min istabraq yace wannan ya ce kayan da ake sawa da ciki wanda ake sawa ciki min istabraka wani irin alharini ne na ciki mai mara kauri qala ukhbirtum bil batini fa kaifa bil zahiri to an ba ku labarin can ciki an ce batwa'in can ciki da istabraka aka sa to wannan cikin ne wajen fa saboda haka wajen kuma shi ma ai nashi daban mamaki ne saboda haka ya wuce can kenan idza ishtaha almu'minu alwalada fil janna idan mumini yayi sha'awar da a aljanna ya za a yi domin watakila wani abu ne ɗabi'a kamar mata ina ganin ɗabi'a su kusan ta fito namiji ƙarfi domin mata idan suka daɗe ko da aure ne ba su yi ba to za ka ga daga cikin abin da ke damunsu bayan sun yi auren nan sun ga wata ƙawarsu sun ga wata abokiyarsu ita ma yanzu da ɗanta sun je gani wani lokaci haka kowa za su riƙa yi wajen ɗan ƙawayen in suka je wannan na ci a bata ta ɗauka wannan na ci a bata ta ɗauka in ko ta je ba a bata ta ɗauka ba ta dawo to baƙin ciki ya kama ta daga nan ta ce ita ba ta san abin da ta yi wance ba da ta je barka ko ɗan ma ta taɓa ba ta ba saboda haka gaba ta kullu ko ta to saboda haka ɗabi'a su suna son yaya ɗabi'a su ita ce suna son yaya nan za mu ji cases da yawa za ka ga ana ta cewa wannan ta kawo ƙara mijinta ya ce shi ba za ta ƙara haihuwa ba ko kuma ya ce ma ba za ta haihun ba wani ma ya ce wai shi yana cigiyar juya shi wai juya yake cigiya wanda ba ta haihuwa to kuma kwanaki aka samu kes din wani ya cigiyar juyan kuma ita tun da take auren ta ba ta haihuwa ba ta zo gidan shi ko ta dinga juye mai 'ya'yan kuma ce shi wallahi tallahi wannan aure ce shi wallahi shi ba shi juya yake so a duk shirme ban da hauka wanda baka san abin da za ta haihu ba wata kila kai sa'a Allah ce bake ka ta dalilin wannan ne Allah zai baka wata babban da والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين wannan zuri'an samun ɗa na gari ko ɗiya ta gari ba arzikin da ya fi shi ibn al-qayyim a cikin littafin sa ibn taymiya a cikin littafin sa da yake magana al-iqtisad fil islam amma an fassara shi da economic concept in islam yake cewa yayi tambaya ya bada wannan questionnaire cewa mutane su bada amsa yace wani investment ne mutum zai yi a rayuwarsa wanda babu abin da ya kai shi samun riba kuma mutum ko da ya mutu babu dissolution of partners ba za a ce ya rushe ba zai ci gaba shi kuma ya ta samun linkin linkin wataƙila ma abin da bai samu sadda ya kiraye ba mutane suka yi ta ba da amsoshi daban-daban sai da suka gama ya ce duk amsan nan ba ta yi ba ya ce shi ne Allah ya azurta ka da ɗa ko ɗiya na kirki idan ka samu wannan akwai waɗanda wuta ma suke ta dalilin ɗansu ko ɗiyarsu ake samo su daga wuta har su tambaya su ce me muka yi kuma aka tsorar da mu a ce ɗa ko iya kuka baro na kirki a ƙasa wasu suna aljanna sai su gan ƙara maida su ƙololuwa sama-sama sai su tambaya me ya faru a ce ɗa suka samu ko iya ta kirki tana yi masu adda ko kuma tana yin aikin alkhairi ko yana yin aikin alkhairi idan ɗanka ya yi azumi ko ɗanka ya yi sallah ya karanta ƙur'ani ya yi aikin ibada ya yi sadakoki ya yi kaza ko ya ce a baka lada ko bai ce a baka lada ba in an tashi ba da ladan nan an bashi ɗari sai an baka ɗari kana raye ko ka mutu saboda yana daga cikin asar na mutum shi yasa ake so kowa Allah ya taimake shi ya bar gurbi kafin ya mutu to gurbin nan sai aka wa araba da yawa saboda a ciki Allah ya kaddara ma wasu ba za su haihu dan kar su zo su ce ba su da gurbi sai na haihuwa sai aka ce ga gurbin kaza gurbin sadakatun jariya gurbin kaza gurbin ilimin da zaka koya ma wani gurbin dan aka zo duk wasu abubuwa da mutum zai fi sabilillahi ka taimaki wasu ka taimaki wani ko koya mai ran nan nan sai da muka yi magana in mutum ya rasa abin da zai yi na alkhairi ya nemi wani wanda yake wawa ya fahimtar da shi ya ganar da shi da zai iya sana'an ya ci abinci kada ya isa ya yi babban aburin Allah saboda kowa sai ya nemi gurbin da yake ganin zai samu ta nan to mutane sun saba da maganan da sai aka ce to in an je aljanna tunda ana son kowane abu kake so ba za ka rasa ba aljanna to wataƙila in an je aljanna mutum sai ya tunanin to me yasa ba za mu rika ganin ko muna da 'yan yara ba ma tunda an ji daɗi an ji daɗi mu haihu to kuma gashi an cire ɗan aljanna ba zai haihu ba a can saboda haihuwa akwai wahala ciki sosai su masu yin ta sun santa kai ma ɗin da aka yi ma ba ka san wahalar da ka sha ba kafin yaro ya girma wani lokaci in ba dan fatan zai zama wani abu ba zai ku wurgar da shi ba kawai ku huta wannan dan abu ku ta wahala ku ta wahala ai ta dauka shi hana mutu ko je da na da wani amma ya waya ce wallahi wala yari yalla ta hala bacci in ta fara kwantsa ma kuka da daddare ba ma bacci da ce ya ka zage jarirai amma dai ku duba kaza ku duba kaza zai yau ci ala ala yi wasu na wani sai su fito da ciwon kunne kai su asibitin kunne a dudduba masu su ne masu asibitin suka gama akwai ɗalibin da ke zuwa nan ranar da ya gani yake cewa ai malam yanzu kusan ya zama abin nan ne yanzu mafi yawancin yara sa haife su da matsalan ciwon kunne so yanzu da an haifi yara a rika kai su can a kai masu duba da ci yawaita kuka su suka gaya min da kansu to amma ka kalli yadda suke a abin nan masu damu mutu su ta abin nan to inda ba dan fa'alu ba kana fatan farko dai a tashi ya rayu musulmi ko ta rayu musulma ta kaza ta kaza wanda ba su da wannan tunanin na lahira ba gaskiya sa suke yarwa ba sai su yar to shi musulmi ba wai ce akai ka jira dan ka shi ya taso ya zo ya ma kaza ba kai kai iya abin da zaka yi ka taimake shi kai tai mai abin da ya kamata kai masa na tarbiyya bayan nan ka ban ma Allah dalilin wannan zai zo duk abin da kai nan bai zai tafi a ƙasa ba sai Allah ya tabiyan ka ya ta baka lada ya tashi ya girma kuma yana yin ayyukan alkhairi ana ana baka lada sannan kuma na sharri idan ka hana shi ka ce kada yayi sai yanzu ya dawo yana kai kai ba ruwanka kaga rahama ta Allah ko ka yi mai tarbiyya ka hana shi kada yi ka ce ka ga yadda ya kamata ya daidai yanzu daga baya ka tafi ya warware ya koma yana yin nashi a ruwanka amma illa dace a baka kaga wannan duk rahama ce ta Allah to to za su zo watakila yan aljanna sai su rika ganin to ai ya kamata a ce ko bayan wannan zama da jin daɗi a ce akwai yan yara saboda ba ka sanin rashin yaro ba daɗi sai inda ka ga wanda bai san daɗin shi ba zaka ga wani lokaci ana cewa in an baka yaro an baka dadi kuma an baka jidali abu biyu ga dadi in ka gansu ga aiki wajen kuma kai haƙƙin suna kanka dole kai ne zaka yi ta kulawa da abin nan su da lafiyar su da kazan su da abin nan su wani bai ma magana in ba lura ake da shi ba ma sai wani abu ya ta fama da shi sai maman ta kallo sai ka sai an kallo an cewa na fa kaza ke damun su ai tai to a aljanna fa farko dai a aljanna ba a haihuwa saboda duk wani abu da zai sa mutum damuwa ko ya sa ya ji wata wahala ko ya sa a ganshi da nau'i na wani abu da zai sa a ji kyama ko a ji kazanta babu shi a aljanna to so to ya za a yanzu sai aka ce idhashtahal mu'minul walada fil jannati idan mumini yayi sha'awar da ko mumina tayi sha'awar da ya za a yi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزon Allah ya ce almu'minu idha ishtaha alwalada fil janna wato shi mumini idan yayi sha'awar walda a can aljanna kana hamluhu wa wada'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi inda na aka ce za a bada ƴaƴan idan aka zo can aka ce idan idan har mumini yayi yayi sha'awar ya samu da a can to sai a yi wanda ba wahala wanda ba za a samu jagwalgwalo ba wanda ba za a samu reno mai wahala ba wanda ba za a samu komai ba sai ya zama da sai a bashi ɗan amma da cikin ɗan da haihuwar ɗan da haihoshi da girman shi duk a cikin awa ɗaya kamar lokacin da ya sha'awan nan to kafin ya daina sha'awan an ba shi ɗan to ai kun ba irin na nan ba ne ko an kwatanta irin haka da annabi isa alaihi salatu wassalam tunda annabi isa lokacin da maman shi ta fita daga inda ta fita ta je inda ta je da cikin shi da haihuwar shi da wanko shi a goyo a baya ya zo ba mutane magana duk cikin yan sa'o'i ne kuma da girman shi ya zo kuma gashi jariri a goye ba kuma sannan ba haka nan ya zo kuma ya zuba masu maganan da ba su jin irin ta ba to a nan duniya ne aka yi wannan dan a dan nuna kwatankwacin wancan haka idan ai mumini ya yi sha'awa kada ya ce to yanzu ashe a cikin aljanna akwai abin da aka rage to saboda haka in an je can idan an yi sha'awar da sai a ce to shikenan kamar yadda ya sha'awar nan yanzu yana so to da da dauka da cikin da haihuwan da girman duka a yi shi a cikin awa daya sai ga yaran ga sunan zube ta gari yana jin daɗi wajen kira ba kai sai abun nan dan a nuna ma ko ko lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa talazzul a'yun a aljanna akwai duk abin da ranku zai sha'awa ko idan ku ya ji daɗi to akwai wasafu nisa wa ahlil jannati yadda ake sifanta matan aljannan nan qala Allah ta'ala fihinna khairatun hisad a aljanna akwai khairatun hisad menene ma'anar shi nan sai mun bi malam ma ya ƙara mana fassara in an ce menene macen da ake ce mata khairatun hisan yace hiyal mar'a as-saliha ita ce mace wadda take tagari al-hasanatul khuluq kun ga khuluq aka fare wanda take da kyawawan ɗabi'u sannan kuma al-hasanatul wajh sannan kuma ga kyakkyawar fuska قال الجمهور كما في تفسير ابن كثير وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى yake cewa fa mazko fa jama'a fa minan na kwace eh fa jama'na ay baina jimal zahir wal batin kenan su matan aljanna sun hada da kyau na bayyane da na boye halayen su masu kyau shine farko sannan jikin su kuma mai kyau shine na biyu wannan shine wani malami yake cewa idan aka yi sa'a mace tana da kyawawan ɗabi'u sannan tana da kyawawan jiki to haza nurun ala nurin ne yu'tihi Allahu man yasha to haka wannan shine abin nan ne sifa ce kaman sifa ce ta alaman irin yadda yan aljanna suke domin komin kyau in ba hali matsala ne wani kuma halin ga hali da kyau in kyau muni yayi muni sai ya rika batar da halin zaka ga wani lokaci wani ya zo neman aure sai ya ce shi ba ruwan shi ba shi ko bai gani ba tunda dai an ce ta haddace Qur'ani ina ka gani don wata za ta zo ta rika haddan nan ma ka zo ka zanna in ta kula ba ka kalle ta malam ka kalli laifin da ta ma zai ka rika jin Qur'ani ya fara baka ma haushi kuma ba laifin Qur'ani kuma laifin Qur'ani ba wadda gaskiyar mutum kada ya zo ya ce wai abin nan ne in ka tashi neman aure a baka izini ka shiga cikin gida ka gani ka ga tana da abin da zai burge ka bayan halayenta masu kyau kuma tashi tana burge ka tana burge ka wannan shine abin da zai sa in an yi auren nan ya dore annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya bashi labari ya ce zai yi aure ya ce ka ganta ya ce ban ganta ba ya ce je ka san yadda za a yi ka ganta shi zai sa auren ya dore to ita kuma kullum dama hijabi ka dai san mutanen makka yadda suke hijabi hadda wani hadda doriya dan hijabi ko yanzu niqabi na makka ya bambanta da in an so wani in ka tafi jidda ka je ka ce masa so kake nan a baka ɗabi'i na nan garin in ka so shi ba sa'a ba in ba za ta sa shi ba saboda hawa uku ne an sa ciki an sa ciki an sa ciki ba dan karfi zo haka yake ka san yawwa ba irin nan bane ba irin mai budatsen nan hilin nan bane irin nasu nan kaga wani hili nan bude ina ba wannan su nasu ko ina kulle ne saboda haka kullun tana kulle kullun tana kulle yana ta son yanda za a yi ganta kauran nan malam sai ya ce kaga kau suna da wani rukukin dabino to nan take shiga wani lokaci ta shiga ta ɗebo dabino ta kawo cikin gida ta shiga ta ɗebo to in ta shiga cike ta ɗaga shi ta ta ɗiba dabinon ta sai ya riga ta cikin gonar dabinon ya laɓe ta zo ya ganta ya dawo ya ce a yi aure lafiya lauya gani haka shi ne tabi inda yake gaya mawa ya ce hadda kuma ce annabi ya samu a tawala ya ce shi ya fi sa auren ya ɗore kaga abin da kake so kaga halaye kaga abin da kake so kuma ta baka sha'a shikenan matasa na sha ja maka wannan sai kaga a zo a ta rikici kaga an zo an aure sati uku kwana an fara rigima an fara rigima kuma yanzu gashi wani lokaci wata ita baka san yanzu in an tashi auren nan wasu sai an saida masu da wasu za su je su yi wata sayayya ta musamman ta kananan kaya da za su yi ta sawa to wata kuma kai baka san kawunta na agwagwa bane tuntuni sai sai yanzu ta sa kananan kaya kun zo rana ɗaya kaga tana tafiya tana haka da kawa haka ta gani haka ba yanzu an zo sati ɗaya ta sa wannan gajeren kayan ƙananan kaya ta sa ƙananan kaya kaga tana tafiya tana haka ce inna lillahi ashe abin da na ɗauka izawi amma da sun tuni ka bi ka'ida ta zo gidan ta ɗebo ruwa ta tafi cikin gida ta dawo ta zo ta sadda ta in ka tashi irin wannan dabaran za ka je ka riƙa rigan ta zama wurin da inda aka ware maku ana zama ka riga ta zama wurin sai don za ɗaya saboda in ka riga ta zuwa sadda za ta zo ba ka ganta ba ba ka ga yadda take tafiya ba tunda ka riga ta amma kullum ka tadda ta zaune kullum ka tadda ta zaune ka riga ta zuwa in ta zo kawai aka ce ka riga ta wurin so in ka riga ta wurin kaga za ta zo za ta zo ka ganta ka ga yadda take tafiya ka ga yadda take abun nan ko kuma ka ce za ka sha ruwa ba da mutu ɗaya ba ka gani yadda ke tafiya wallahi ba ka sai ka so gurgu yanzu a wannan zamanin gurguwa ma kana iya ka auro ta baka sani ba sai da wani lokaci wasu su kuma abin da suke kallo daban ne tunda ni na taba ganin nan garin aka yi wata gurgu a keke ake tura ta amma ta ga tana ta sabari da yawa kowa ya zo da kato bota ya je ta ce kai wallahi wuta da lalle ƙarya suke ƙarya suke ba ba ni suke so ba wallahi gidanmu suke so sun ga baban sa yi rijiyar mai gare su kan ta wallahi sun ga baban ta da rijiyar mai wala zabi sun ga baban ta da rijiyar mai sai ka gano an guro ta bisa keke kawai wai an zo an zo wurin ta wannan mai shirgegge mota ya ce wurin ta yazo wata ce saukan banza wallahi ƙarya suke suka ce wallahi ba ita suke so ba dukiyar baban su suke so sun ga baban ta da rijiyar mai to kaga ta gano ba wasu ba dan Allah suke son ta ba so so naka dirgiti amma dai shari'a ta yarda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabbansa yace idan ɗayan ku zai yi aure ko da so ɗaya ne to ya ga abin da yake son nan ya ga abin nan ya yi masa shi zai sa ya zama na za a zauna lafiya ya fi sa aure ya daɗe akan sai ya ɗauko ya zo ya ga abin da bai ma yi tsammanin abin nan haka yake ba kuma ya gan shi haka domin wani lokaci wani abin idan ya zo ma da siffar da baka so to duk yadda za a yi ma da shi ni ko a mota na gane haka idan aka zo da mota dukkanta in ka ga wani abu wanda ciki katsana kai daidai da fanti akwai fentin da in katsanai mota komin kyantin aka baka ita aka ce ma irin wannan fentin ne ka ci a soma sai ka ji baka son ta to walle dan adam da zaka dauko ku zauna da shi zaman zaman rayuwa yana da kyau mutum ya ga akwai wani abu da yake burge shi in addinin ne yana burge ka sannan bayan nan akwai wasu halaye akwai wasu ɗabi'u ko kuma halin halittar da yake burge ka wannan shine ka'ida ta shari'a musulunci ba wai ba kauyen addini bane kuma ba wai ana ta a rashin kunya bane mm shari'a ce annabi shi yafi kowa kunya kuma shi ya gaya masahabbansa za su yi aure ya ce ku rika lura da abin da za ku aura ku tabbatar da ya yi muku kafin ku yi kada a zo daga nan a yi ta samun matsala to saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu kuma na gaya muku kwanaki nake cewa ko auren za ka yi wani lokaci idan ka tashi akwai kala shi yasa wasu malaman suke cewa kada mutane su su ɗauki cewa dole sai dai su yi ta aure cikin danginsu domin zai iya yiwuwa dangin wata irin kalan halitta gare su waɗanda tun ana son a canza irin wannan kalan sai an rika ɗauko kuma aure daga wani wurin da ba irin ku bane ku rika gaurayawa to shine zai sa a kashe wancan abun na cikin abun ɗinku ya ragu amma ba ka wasu ku ta tafiya iri ɗaya ya fito ko to shine dai nan dai za a bada da to sifan su dai aka ce wannan khairatul hisan shine fassarar ta cewa as-saliha a hasanatul khuluq wal khalq da abun nan ba ga halitta hali mai kyau ga kuma abun nan shi yasa malamin malamin malam tudu wanda Allah ya ji kansa yace da aka ce alayka bi zati dini ba ce aka alayka bi zati ilmi ba in an zo ga ilimin to kuma ya zama ga halaye akhlaq daban ilimi daban akhlaq daban sai dai akan hada ma mutum duka ga ilimin ga kuma akhlaq amma wani yakan zo gashi da akhlaq bai da ilimi gashi da ilimi ba akhlaq ana iya samu amrun mumkin fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban da waɗanne irin ayoyi ne na ubangijin kuke ƙaryatawa aka ce hurun maqsuratun fil khiyam aka ce mata ne waɗanda suke masu fararen idanu masu kyawun halittu waɗanda suke takaita kallon su kuma a cikin tantinan su ba sa kallon wani ba sa hudda da wani sai mijin su ba kamar yanzu bane wasu matan su mazo matan aure aure da yawa ma yake mutuwa yanzu saboda matan ga ta an auro kuma kullum tana ta magana da wasu tana ta magana da wasu ta waya har na gaya maku nan an taba kawo kes cewa wata ta yi aure an zo za a yi aure sauran kwana bakwai sai ta ce wanda zai aure ta amma fa da sharadi tana so ta faɗi sharadi ta ce akwai waɗanda suka ne wanda ya neme ta shi Allah bai sa zai samu ba kuma ya sun daɗe to da haka za ta riƙa bashi kwana biyu kullum suna hira suna magana shi ne je gaya ma iyayenta sai iyayenta suka ce hauka take da Allah wannan magana ya ce a'a shi fa wannan magana ta bashi tsoro aka ce hauka yake take aka kauye aure a haka nan ta ko ba da kwana biyu da ya zo lokaci kawai na zaune kawai ta harɗe ta din harɗe da ta kujera ta ta waya ta chatin da wancan na abu da ne ya mata magana ta ce dama fa na gaya ma shi ne aka kawo ƙara masallaci tankin kinan muna karatu wata rana aka za ka ce to wannan kes ya za a yi inda na ji ana haka sai ne haka ma sun koyar da kai ta ce ta bashi kwana biyu haka kwana biyu na wancan ne an bashi ana magana fil khiya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fihinna qasiratu tarfi waɗannan su suna nan waɗanda ina ne can akwai inda ya kamata mu karanta ai mahbusatun fi khiyamil lu'lu'u shi matan waɗannan da aka tattare su an tattare su dinnan a cikin waɗannan wato abun nan ne tantuna na lu'lu'u qad tahayya'a wa adadna anfusahunna li azwajihinna sun shirya tahayyana kenan wa adadna anfusahunna li azwajihinna kawai sun shirya ne sun tanaji kansu kawai ga mazajensu kawai ba ruwansu da maganan wani tafsiru nasiru sa'adi wa sayati qawluhu sallallahu alaihi wa sallam inna fil jannati khaymatun ay min lu'lu'atin a cikin aljanna akwai wani tanti da aka yi gaba ɗaya da lu'lu aka yi shi qala ta'ala fihinna qasiratu tarfi a cikin wannan wurin a cikin aljanna akwai waɗanda suke takaita kallon su kawai ba sa kallon wani ba wani a gaban su lam yadmithunna insun qablahum wala jan sannan kuma babu wani wanda yake ya taba jawalwala su na aljani ne ko mutum ko dan adam babu wani wanda ya taba zuwa kusa da su ai lam yanalhunna ahadun qablahum ai qablahum min al-ins wal jinni babu wani mutum da ya taba zuwa kusa da su daga cikin yan adam ko aljanu bal hunna abkar yan mata ne gaba daya adra kenan waɗanda babu wanda ya taba taba su haka suke ay insun qablahum wala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban aka ce da waɗannan ayoyi na ubangijin ku ne kuke ƙaryatawa abinda muke tsammanin ku ce anan wurin in an zo sai ku ce la bi shay'in min ayati rabbina nukadzibu falakal hamdu an ce duk sanda aka faɗi wannan abin da ya kamata mutum ya ce kenan in dai an ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ba a sallah ba ana magana ne kamar yadda muke yi yanzu to in an faɗi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sai mutum ya ce la bi shay'in min ala'ika rabbun rabbuna ko nukadzibu falakal hamdu mun karanta can ko da na manta yadda amma mun karanta da muke yin tafsir anan ba can ne tun can ne to so da haka ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku bari yan uwanku aljanu su fi ku alkhairi mana domin da aka zo in ana karanta wannan suran da an ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ga abin da suke cewa to sai aka gaya masa habbai su rika cewa na san an manta ne amma gara mutuna ai kafin mu fita ko ka annahunna al-yaqut wal marjan kai ka ce wato su yaqut ne da marjan su ne aka nuna jiyan su ne waɗannan duk da cewa a littafin nan ya fi abin ya fi fitowa nan inda muka aka nuna jiya su an riga an sarrafa su ne an yi kaza an yi kaza da su amma shi kuma wannan littafin yana nuna asalin inda suke a ruwa daga ruwa inda aka taho da su har aka zo aka kai ga inda suka zama abin da suka zama kamar misalin da aka yi magana alharin to sai da ya nuno tsutsotsin da ke yin alharin din aka ɗauko hoton su aka nuna sannan ba haka na aka kawo kan alharin din sannan kuma alharin din ma aka nuna kala kala daban-daban abin da yasa saboda littafi ne kawai ba za ba za iya ganin su ba sosai amma jiya na ce a ɗaukai cikin abin na tura an tura bututu saboda an gani ko za ga ya fi fitowa fiye da yadda za in ka karanta abin za ga bayanin ya fi fitowa fiye da waɗannan to su ne waɗannan su ɗin nan kamar ya kutu ne na marja'i wa qala ta'ala inna ansha'na hunna insha'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu muka halitta su gashi can a can ƙasa akwai naharori shi yasa muke zuwa ƙasa wa zalika lisafa'ihinna aka ce wannan da aka ce ɗin nan su ka annahunna al-yaqut wal marjan aka ce lisafa'ihinna saboda zaman su fes tangaram wa jamalu mazharihinna da kuma yanda suke da kyau in an kalla wa baha'ihinna da yanda suke da kwarjini in ka kalla da ban sha'awa ya fito ko sai nan ba na uku da aka ce inna ansha'na hunna insha'a ai adanna hunna mu ne in ji Allah tabaraka wa ta'ala muka tanaje su fil nish'atil akhirah a cikin halitta irin ta karshe ba za a canza su ba haka Allah yayi su ba su tsufa ba sa haka suke a abada ya fito waja'alna hunna abkara muka sanya su su zama ƴan mata ne ba waɗanda suka taɓa aure ba ai ba da ba da ma kunna a ja'iz bayan da can su tsofaffi ne da nan a duniya sun tsufa sun kai shekaru yanzu sai aka je aka koma aka canza masu halitta ai sirna abakara suka koma suka zama yara ƴan mata ai tafsir ibn kafir kenan shine wancan ko ai wannan sai na biyar ai urban atraba sannan aka ce urban ay yani fi sinnin wahida duka shekarunsu daidai da juna babu wadda ta kera wata duk yan shekaru daidai waɗanda suke yara ne yan mata shine urban atraban atraban shine sa'a na bata ko yani na biyar shine yani mutahabbibatin ila azwajihinna su shine urban atraban shine wancan da na karanta na shida urban aka ce dukkan su mutahabbibatin ila azwajihinna suna nuna soyayya ga mazajen su bil halawati wajen magana mai dadi wal zafarati wal malahati da yadda suke fitowa ta abun nan ba su fito na alaman yadda suke kwalliya wal malahati da maganganu irin waɗanda suke da kyau na ban sha'awa haka suke saboda haka kusan abin nan ma'anar su daya atraban na shida shine yani fi sinnin wahida shekarun su daya da ashabil yamin duka waɗannan da aka lissafo an tanaje su ne ga mutanen dama wanda Allah ya sa suna cikin yan aljanna alwaqi'a aya ta 35 zuwa 38 wa qala ta'ala wa hurun 'ain da waɗanda suke masu fararen idanu waɗanda shi ma gashi can alhaura in an ce haura allati fi ainiha wannan kahalun wa malaha wanda cikin idanta akwai wannan baki-bakin akwai ban sha'awa akwai kyau ciki wa husnu baha'in ga kyakkyawan abun nan ga kwarjini ga ban sha'awa wal'in da aka ce wasi'atul a'yun idanunsu ba ƴan mitsi-mitsi bane idanunsu suna da fadi sannan hisanu ha ga kyau wa husnu ainil unta min a'zamil adillati ala husniha wa jamaliha idan aka ce an ga ido tangaram ido mai kyau ga mace idan kaga idon nan fes alama ce tana da kyau saboda aka wani wurin kori fa ake in aka ga ido daga idon nan yana iya gane wace ce mai idon amma kaga wani ido kaman abun nan kai a tsaya nan so je kai wannan mai idon ya je abun nan ido ba kyau shi kaman gululu to ba zai ba ba kyau ba kyau saboda shi idon nan inda yake kafan yana ba da abin nan ya gan shi zai fi ba da sha'awan a gane mai idon nan tana da kyau amma wani idon daga ganin shi kai abin da ke cikin nan wani wani wani kayan ƙari ne shi yasa wannan bari kawai mu zo mu ware wasu ɗalibai mu zo mu masu arabiya a zo a yi muqama muqamatul hariri a ba wacce zai da dare za a zo a yi wata rana in baka ba malami ya ce kada a yi wa mutane da ba su da tauhidi sai mu zo mu yi nuniya mu ce to tunda za mu yi nuniya yanzu nuniya za ta zo dan muqaman na ita za ta taimake mutum ko ya gane nuniyan nan in ba ka hoto ai ta ai ta larabci yana ba shi wahala ya je to karatu zai gane ko kalmomi dan haka ma yanzu zan ƙara sanarwa za a fara nuniya bi iznillahi ta'ala da an gama littafin nan aka ja ka gama adda wadda ranar litinin daga nan wuri ya koma na nuniya to in kana son ka ci fa'idar karatun duk da yanzu abubuwa an sauƙaƙa mana abubuwa amma mutum ya samu littafin duba kalmomi yana da fa'ida sosai to sai dai kuma yanzu da yake muna da sauƙin abubuwa in kana da waya babba to za ka iya akwai lisanul arab akwai wane ne duka a ciki kaga in ka gana ma sai ka zo in kuma kana jin wuya ma sai ka je google kawai ka sa kalmar sai dai duka da kalmomin ba duka suke ko an ka sa google din yawanci ka sa kalmar lisanul arab din zai turo ma ya ce ma lisanul arab gashi nan a cikin ka nema to amma gaskiya yana da gaya ta sauki saboda idan ka sa idan ya fito maka da kalmar ya ce maka lisanul arab zai baka zaɓin kundin da kake so to in ka zaɓi lisanul arab zai koma ya gaya ma har da asalin bina'in kalmar da yadda ake yin ta da yadda aka gina kalmomin sannan kuma ya zo ya faɗi ma ma'ana in kuma kana jin tuya idan ka buɗe google ɗin ka shiga sai ka danna wajen wannan magana a cikin google ba ko dan wani wuri bututu ba a sama nan in ka latse shi ka rike zaka ga ya ce listening sai ka faɗi kalmar ka ce kaza sai ka tsale shi shi ya tafi ya nemo da kai shi ya gaya ba in kana sauri an ba ku kana shiga google ɗin nan za ga wannan bututu kamar irin yadda kake yin zaka yi wannan naka yi recording ka tura message to shi ma yana nan akan google in ka je ka latse shi da ka latse shi zaka ga sai ya rubuto maka listening yana sauraren ka to in ka wurga kalman sai ka kyale shi ka ci gaba da duba abun nan ka zaka ga sun lalubo ta sun kawo ma sai su gaya ma irin ta in kuma sun yawon sun gaji wasu gaji wasu su ta baka da gwalgwalo to ka samu wannan to wannan shine zai taimake mu in kun mutum bai da wannan to ka sai littafin ka ka sai mukhtar shihah ko ka sai wancan abin nan ɗinka ko amma dai lisanin arab shi ya fi saboda in lisanin arab ne shi fa'idarsa zai tafi ya gaya ma ma'anar kalma idan akwai ta a hadisi ya tafi ya nemo ma hadisin ya nuna ma ya ce ga inda take a hadisi in a aya akwai irin inda take a cikin qur'ani wannan kalmar sai je nemo ma ayoyin da suke a cikin qur'ani ya zube ma a nan wurin ka ganta ga ta na cikin qur'ani an zuba ta tayi abin nan ba to wannan ne zai taimaka lokacin da ake littafin sai mutum ya zama yana aiki sosai sai an yi aiki sosai saboda sai mutum ya ga abin nan ba to kuma kun san dai ginshikin sa aqida ne saboda haka in an zo ana yin wannan za a ji to in aka samu aka ce an hada da wani littafi na luga kuma a wani lokaci kamar makama makamatul hariri to ka ƙara gogewa wajen yadda zaka san kalmomin larabcin da wani lokacin an faɗi kawai duk abin naka faɗi zaka ji ka san kalman ba sai an ci wahala ba komai sai an mai wahala wanda ya karatun boko zai zo ne yara suna fara zuwa suka kai primary 4 sai a ce su sai dictionary sannan kuma a rika ba su vocabularies ana cewa su je gida su nemo ma'anonin suna tarawa har da littafin da ake sa wannan vocabularies saboda su iya turancin to kada mu dade da yawa awa aka ƙara cewa jaza'an na gama nan ko duka ka amsalin lu'lu'il maknun kwatankwacin su aka ce kaman kwatankwacin lu'lu'u ne na gama wancan ko kai na ana har ban gama ba na takwas shine ai ka annahunnan lu'lu'ur ratab kai ka ce to ai ban yi karatun ba ka amsalin lu'lu'il makanun kwatankwacin su kamar lu'lu'u ne wanda ke kulle wanda aka rufe ba buɗe shi ba ai ka annahunna lu'lu'ul raqab safi albahi kai ka ce kamar lu'lu'u ne wanda yake tangaran ba da ta a jiki albahi mai ban sha'awa wanda yake abun nan ba wal mastur anil ayun wanda aka kulle shi daga idanu war rih shams da kuma iska da rana duka wannan shine zaka ga gabaye waɗanda su ba su abun nan ba sai su ce wai ai mace an ganta tana sa hijabi tana sa niqabi tana sa kaza wai sai su dauka wai rashin kyau ne yasa ita tana boye ne tana boye munin ta ne saboda haka shi yasa abun nan ne to ko a hankalci aka gaya maka yanzu zaka je ka sai waina amma wannan wainan in an kwashe ko ko sai sai a zuba a kula in ka zo ka ce a baka na ɗari a buɗe kula a ɗebo ma da kuma wanda aka sa a kan faranti wanda ko ku turo zai nawa nawa ya taɓa wanda za ka saya abin da baka gani ba baka gani shi ko da yaushe ai shi ya baka yafi baka sha'awa Allah kai ka radda zaka gani shi amma wanda ko kuturu baya za ta na na ya taba ko ya taba ko ya taba ko ana gani me zai me burge zai burge ka ba rashin kyau bane yake sa haka nan shari'a ce ta sa sau haka babu abun nan nan yanzu duk abin da ake faɗi da kyau ana faɗin kyan shi yanzu da aka faɗi lu'ulu'u wanda ya fi ƙarshe sai aka ce wanda yake ne makanun wanda ke kulle ba a bar shi buɗe ba iska bai taɓa shi ba rana ba ta taɓa shi ba babu wani abun nan yau sai kai da aka dubu a kai ka buɗe da kanka ya za a ga wannan lu'ulu kuwa wajen kyau to shine nan ake kwatanta shi da kyau sau haka su ne nan aka ce duka wannan abun jaza'an bima kanu ya'malun duka sakamakon abun da suka aikata ne wa qala ta'ala ka annahunna bidun maknun kai ka ce su ɗan aljannan nan kaman kwai ne kwas wanda ke lullube wanda ke rufe nan ka ce takwas tara na takwas shine ai ka anna na karanta ai ko eh sai na tara ai hadha alladhi ittafnaha ko ko wannan ko atafnahum ya mina ku yace atfahnahum bihi wannan abu da muka ba su muka yi masu kyauta da shi kyauta tawfat abinda aka ba mutane kyauta ba dan sun yi wani aiki ba mujazatul lahum ne ala ma ahsanu min al amali an saka masu ne saboda abin da suka aikata ai mujazatun kenan lahum ala ma ahsanu min al amal akan sakamakon abin da suka aikata ne na aiki an yi aiki amma ba dan shi ba sai dai ko wanda ana so a bambance na kirki ai ko da aka ce an sa dan yana halakar da mutane wasu kuma ba dan a bayyana a gano wane ne as-salih wa talih wane ne na kirki wane ne na banza to haka wajen aiki da aka ce ayi sallah ayi azumi ai ba dan wai za su yi ma Allah wani abu bane a'a ana so a gane wane ne na kirki kuma wane ne na banza to kuma ya juyo ka saka daukowa ka bari kana zalla da la ilaha illallah wadda ya ne ka nemo ba za a da za ka tunani haka ba kana zaman ka na ta na goma ai masturun a ɓoye suke wa dhalika min husnihinna saboda kyansu wa safa'ihinna da ban sha'awar da suke da shi wa kaunu alwanuhunna min ahsanil alwani wa abahaha kuma kasancewa kalansu an yi masu wani launi mafi kyawun launi wanda ya fi ban sha'awa shi yasa wani lokaci idan mutum kana so hankalinka ya kwanta duk wani abu na duniyan nan da kake gani kana ganin girman shi ko kana ganin baka samu ba yi kokari ka ɗauki ranka ka tuna da aljanna ka ce wannan abin da da nake gani ba fa aljanna ba ne nan duniya ne ko ka samu ko kaza ne karshen ta wata rana dai zaka bar shi to kai da kake da tunanin ka samu na can har karshe sai kai addu'a Allah ka bani wancan rasa wannan Allah ka sa saboda shi in samu wancan sai ka ji kai hakuri ka manta da shi amma mutum ya kwalla fare akan wani abu wanda har ta dalilin shi zai mutu wannan babban musiba ce kada mutum ya kwalla faren shi ga wani abu wanda ba abun nan ba Allah bane ba son Allah bane ba son annabi bane son wani abu ne kawai na wani abu wanda zai kai mutum har ga irin wannan mummunan hali mutum ya rika yin addu'a kada Allah ya jarabe shi da wannan masifa so da haka abun nan ne so da haka sai ya so aka ce nan fawahida ai a وعن أنس رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله wato yin sammako saboda ɗaukaka kalmar Allah aw rauha ko yammaci khairun minad duniya wa ma fiha yace wannan yafi duniya da abin da ke cikin duniya walaqabu qausi ahadikum sannan wurin da ɗayan ku zai iya aje takobinsa misali yace ya sa sanda ai wannan ba san wannan abin da ake harbi da kibiya da shi baka wurin da zai mutum zai sagala baka a can lahira laqabu ai qadru daidai wurin da mutum zai iya sagala bakan shi a can lahira malam sani awa yana sallah ashe mara zari qausu ahadikum inda ɗaya zai rataye baka kun san dai baka ai bacin wani wuri yake ba kaman kusa ne a sagale tsare wurin da za mutum zai aje baka aw mawdi'u qadamin min aljanna ko inda zaka sa diddigen ka aljanna wurin taku daya a ce foot step ɗinka guda daya a aljanna ina fata ana ganewa wurin da mutum zai taka aljanna ya kafa daya a aljanna ko wurin da zai rataye baka a aljanna ko wurin da mutum zai taka kafar shi taku ɗaya a aljanna wannan wurin khairu min ad-dunya wa ma fiha ya fi duk duniya da abin da ke cikin ta kenan nan abin da ake so a gane idan mutum yana da duk duniya da abin da ke cikin ta to bai iya sayan wurin da dan aljanna zai taka kafa shi wurin taku ɗaya na dan aljanna baka iya biya kuna ganewa ya jama'a dan mu gane girman aljanna to a ce yau inda aka ce maka duk duniya da abin da ke cikin duniya ba zai sai wurin takun ka guda ɗaya ba kai da kake da gidan da sai an yi shekara dubu biyu a kai ƙarshen katangar ya kuke ganin wannan wurin musuranta taku ɗaya a can mutum bai iya biyan shi in yana da duniya da abin da ke cikin duniya to yaya kai da za a mallaka ma wannan fa talakan ne ake magana talakan ne za a mallaka mai yayi tafiya yayi tafiya yayi tafiya da kan wannan abun hawa in kai shi ne shekara da yi bai kai karshen wurin ba sau da haka mai kokari mu gane irin waɗannan abubuwan don mu tashi da daddare mu tashi da koyaushe mu iya kokarin mu mu nemi gidan nan iya abin da za mu iya yi saura kuma mu sallama ma Allah walau annam ra'atan ay min min nisa'i ahli aljanna ittala'at ila al-ardi da za a kaddara wata mace daga cikin matan aljanna ta leko zuwa duniya la'aba'ad ma bainahuma da ta haskake duk abin da ke tsakani wala mala'at ma bainahuma rihan da ta cika abin da yake tsakanin wato duniya duk gaba ɗaya saboda kasan nan wani haske wala nasifuha sannan kyallan nan da take sa akai dan mayafin nan khairun min ad-dunya wa ma fiha yafi duk duniya da abin da ke cikin ta na ƙarshe shine an abi hurairah radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر yace farkon tawagar da za su shiga aljanna za su shiga ne akan suran farin wata ran da yake dandaren sha uku ko sha hudu sha biyar wallaci taliha ala adwa'i kaukabin durriyin fis sama wanda suke bi masu kuma za su zo ne akan mafi haske akan tauraro wato suna da haske kaman tauraron nan da yafi haske a cikin sama wali kulli mri'in minhum zawjatan ithnatani kuma kowane ɗaya daga cikin su zai zo yana da mata guda biyu wanda za a fara bashi يرى مخ سوقها أي سوقه سوقهما أي من وراء اللحم أنا غنم أربن قونن ستباين نامنس وما في الجنة أعظم أتكين الجنة دي باب غمرو كما حكما باب غمروا kowa za a ba shi wanda abokin zaman shi saboda kada mata su ji su to mu fa aljannan duka haka ake za a hadu a can aljanna kowa na da nashi a aljanna babu wanda za a ce gwamro ba gwamraye a aljanna kai na tafi bi hada sai gobe insha Allah ta'ala mu tsaya nan afdalu nisa'il ahli aljanna سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخسل الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين